إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أتشي قبل كراتم من وانا مكرنتا من البركة مكرنتا الابن تيمية يومنا رانا الحميس وشتي دي دي دارانا دياغ الربيع الأول hijira 1443 wanda ya daidai da ranar 7 ga watan 10 2021 miladiya yau karatun mu bangaren mustalahul hadis ne wanda muna karatu cikin littafin taisiru mustalahul hadis wallafar dr mahmud ahmad mahmud ahmad tahan rahimahullah ko hafizahullah ta'ala wanda wannan shine zai zama darasinmu na 15 a cikin wannan littafi muna cikin alfasul thalis fasali na uku wanda yake magana akan alkhabarul mardud alkhabarul mardud ya kasashe mabhas guda uku darasin da ya gabata mun karanta almabhasul awwal wanda yake magana akan ad-da'if yau kuma za mu karanta ko kuma mun shiga almabhasul thani wanda yake magana akan almardudu bi sababi saqtin min al-isnad mabhas na biyu wanda muke ciki shine almardudu bi sababi saqtin min al-isnadi akwai mabhas na uku da zamu shiga ciki gaba insha Allah almardudu bi sababi ta'anin firrawi to wannan mabhasi na biyu da muke ciki wanda wato wanda yake hadisin da yake ko kuma muna cikin mabhasul awwal har yanzu muna cikin almabhasul awwal wanda yake magana akan ad-da'if ko kuma mun shiga almabhasus sani yau mun shiga na biyu al-mardudu bi sababi saqtin min al-isnad wanda a karkashin sa ne darasin da ya gabata muka karanta al-mu'allaq kenan yau da izinin Allah za mu tashi al-mursal al-mursal aka ce hadisi mursal mun yi karatunsa a cikin baiquniya wanda ana mala ya ce ta'arifuhu ta'arifin mursal alif lugatan huwa huwa ismu maf'ulin min arsala bi ma'ana atlaqa in aka ce al-mursalu a lugar larabci ism ismu maf'ul ne ma'ana wanda aka sake shi min arsala daga fi'ilin arsala bi ma'ana atlaqa shine abinda aka sake shi ba a yi masa kaidi ba ba a yi masa da baibaya ba ba a daure shi ba kamar faɗin Allah ta'ala alam tara anna arsalna shayatina alal kafirina ta'udhuhum azza arsalna shayatin ay atlaqna shayatin aka saki shaydanu akan kafirai to kenan in aka ce hadisi mursal ko aka ce khabar mursal shine wato a lugar larabci ko kuma idan aka ce al-mursal a lugar larabci shine wato abinda aka sake shi faka annal mursila atlaqa al-isnada atlaqa al-isnada wa lam yuqayyidhu bi rawi ma'ruf yace ka ce dai al-mursil faka annal mursila wanda yayi irsalin hadisin wanda ya saki hadisin ko khabar din atlaqal isnada kamar yayi itlaqin isnadin ne ya sake shi walam yuqayyidhu bi rawin ma'ruf ba tare da ya kayyade shi da wani rawi sananne ba da yazo maimakon ya ambaci wanda ya ruwaito hadisin daga gare shi wani rawi sananne sai irsalin sa sai sai itlaqin isnadin ya sake shi ba tare da ya kayyade shi da wani rawi ba to shi yasa to sai suka yi amfani da wannan kalmar a istilahi suke kiran khabar irin wannan mursal wanda abin nan khabar din da mai da wanda ya ya ruwaito shi ya sake shi ba tare da ya faɗi a wajen waye ji maganan ba kenan a- a- in muka tsaya a nan zai zama mursal kenan duk habar ɗin da ka- ka sake shi baka kayyade shi da wani wanda ya gaya maka ba zai zama mursal shi yasa wannan a wajen malaman fuqaha'u da malaman usul suka tafi akan mursal shine duk wani hadisin da baka faɗi wanda ka rawaito daga gare shi ba mursal ne to wannan a lugha haka yake amma a istilahi yace ba istilahan huwa ma saqata min akhir isnadihi man ba'da tabi'i shine a istilahi shine ma saqata من آخر إسناده من بعد الطبيعي shine isnadin da aka samu a ƙarshensa can ƙarshe an samu wani da ya biyo bayan tabi'i ya faɗi masakata min akhiri isnadihi wato shi ne khabar ɗin da a ƙarshen isnadinsa aka samu man ba da tabi'i wanda ya biyo bayan tabi'i ya faɗi an jefar da shi ba ambace shi ba wannan istilahin shine wanda ya fi dacewa akwai wanda suke cewa wanda aka jefar da sahabi wani yanzu zai yi ta- ta'arifin hadisi mursal shine suka ce sai sai ya ce ah, ah, shine hadisin da aka jefar da sahabi ba ambaci sahabi ba hadisin da tabi'i ya zo ya kawo shi ba tare da ya ambaci sahabi wannan kuskure ne wannan kuskure ne domin idan aka ce idan muna da tabbacin cewa wanda ba ambata din nan sahabi ne hadisin karbabbe ne bai da bai da wani matsala in har muna da tabbas cewa wanda ba ambata ba sahabi ne to hadisin karbabbe ne domin duka sahabbai adalai ne an gane a wajen ahlus sunna sahabbai dukkanin su adalai ne to amma ta'arifi mafi kyau shine wannan ce man ba'da sahabi wanda ya biyo ah, man ba- man ba'da tabi'i wanda ya biyo bayan tabi'i mai wa ya kasance sahabin ne mai wa ya kasance kuma tabi'i ne dan uwansa an gane mai wa ya kasance mutum ɗaya ma ko sama da mutum ɗaya mai wa ya kasance mutum ɗaya ko fiye da mutum ɗaya ko ya kasance sahabi ko ya kasance ba sahabi ba shi yasa kace man ba'da tabi'i yafi kace sahabi da in kace sahabi to in muna da tabbas cewa sahabi ne to wannan a khabar din ya zama karbabbe an gane ko saboda sahabi ko da bamu san wane ne ba inda mun san sahabi ne abinda aka rawaito daga gare shi karbabbe ne ba mu da bukatar sai mun san wani sahabin ne to amma rashin tabbas wane ne aka jefar sahabin ne ko ba sahabin bane shi yasa hadisi mursal ya shi- ya shiga daga cikin alkhabar wanda yake ba maqbul ba tunda yanzu muna magana ne akan a, khabar wanda ba maqbul ba ko khabar wanda ba karbabbe ba to me ya kawo hadisi mursal cikin khabar wanda yake ba maqbul ba alkhabar wanda yake almardud me ya kawo hadisi mursal cikin khabar mardud saboda yana daga cikin nau'ukan khabar wanda yake da'ifi yana daga cikin nau'ukan hadisai masu rauni to idan muka ce ah, huwa ma saqata min akhir isnadihi sahabi wanda karshen isnadin sa sahabi ya faɗi misali ko mu faɗi wani abu kama da haka in har mun faɗi sahabi to in mun tabbata sahabi ne aka share ai ba wani matsala sai mu ci- cire hadisin mu maida shi cikin khabar wanda yake maqbul amma tunda har muka ganshi a cikin khabar wanda yake mardud ya nuna mai rauni ne kenan bai kamata a ce sahabi ba sai a ce man ba'da tabi wanda ya biyo bayan tabi rashin tabbas din ne shine yasa aka sa shi cikin khabar mardud rashin tabbas cewa sahabi ne ko ba sahabi bane shine yasa aka sa shi cikin khabar mardud inda ana da tabbas sahabi ne ba za a sa shi nan ba sai a sa shi cikin khabar wanda yake maqbul kun gane haka wannan ta'arifin shine ta'arifi mafi kyau ya aka ce maka menene ta'arifin hadisi mursal sai ka ce huwa ma saqata min akhirihi min akhiri isnadihi man ba'da tabi yace ka duba lamba kasa ka duba nuzhatun nazar ah, shafi na 43 yace wa tabi'i huwa ma laqiya as-sahabi musliman wa mata alal islam tabi'i shine wanda ya hadu da sahabi yana musulmi kuma ya mutu akan musulunci shi ake cewa tabi'i suratuhu surar hadisi ko khabar wanda yake mursal yace wa suratuhu an yaqula at-tabi'i yanda suransa take shine tabi'i ya ce sawa'un kana saghiran aw kabiran sawa'un tabi'in karamin tabi'i ne ko babban tabi'i yana cikin manyan manyan tabi'ai ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza ya ce manzon Allah ya ce kaza alhali shi tabi'i ne bai yi zamani da annabi ba aw fa'ala kaza ko ya ce annabi ya aikata kaza aw fu'ila bi hadratihi kaza ko kuma an aikata abu kaza a halarar manzon Allah manzon Allah yana gani bai hana ba alhali kuma shi bai yi zamani da annabi ba an gane to sai a ce wannan khabar ne mursal wa hazihi suratul mursal inda muhaddisin wannan shine surar hadisi mursal a wajen malaman hadisi mun gane wannan tabi'i ya ce annabi ya ce man san dai bai yi zamani da annabi ba to lalle akwai akwai a wajen wanda ya ji to wanda ya ji din wane ne sahabi ne ko tabi'i ne dan uwansa inda muna da tabbacin cewa sahabi ne ba mu da iskali sai mu karba kai tsaye amma rashin tabbas din shi zai sa mu ki karbar ruwayar sai mun tabbatar da wane ne ya share mutum ɗaya ne ma ko mutum biyu sai mun tabbatar da su wane ne mun tabbatar da sun cika waɗancan sharuɗa da aka ambata a baya sannan sai a karbi hadisin ثالثا نأك مثاله مثالا حديث مرسل ما أخرجه مسلم fi sahihi fi kitabul biyu shi ne abinda imam muslim ya fitar a ingantaccen littafin sa a cikin kitabul biyu qala yace haddathani muhammad ibn rafi' haddathana hujayj haddathana lays an uqayl an ibn an ibn shihab an sa'id bin al-musayyib anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naha anil muzabana to kaga wannan isnadin haka muslim ya koro shi a cikin kitabul biyu ya ce wanda ya bani labari shi musulun yake faɗa mana wanda ya bashi labari shi ne muhammad bin rafi shi kuma muhammad bin rafi ya ce wanda ya basu labari hujain shi kuma hujain ya ce wanda ya basu labari allais shi kuma daga alkama alkama daga ibn shihab a zuhuri kenan shi kuma ibn shihab daga sa'id bin musayyib sa'id bin musayyib sa'id bin musayyib ce anna rasulullah ce lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam naha anil muzabana annabi ya hana bai'ul muzabana bayan muzabana shine ka sayar da dabino a kan bishiya da dabino ƙasa dabino yana yana jikin itaciyarsa sai ka sayi da shi da dabinon da yake ƙasa a auna dabinon da yake hannunka ka auna kwano kaza a ce to shikenan na sayi dabinon ka da kwanonin dabino ga su a hannuna ni kuma dabinon ka idan daga baya sai in je in girbe shine bai'ul muzabana mana karatun kitabul buyu' a cikin ko fasali na albiyo a cikin littafin minhajul muslim gobe ma muna da darasinsa insha Allah a kominak kuma daidai gabar za mu tashi daidai gabar za mu tashi a nau'ukan kasuwancin da aka hana a musulunci idan mutum ya bi wannan darasin gobe insha Allah zai ji karin bayani akan bai'ul muzabana to annabi ya hana irin wannan nau'in cinikin to anan muhallu shahid anan sa'id ibn al-musayyab ko sa'id ibn al-musayyib tabi'i ne ba sahabi bane kuma ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana to wannan tabbas ba daga annabi ya ji ba akwai wanda ya ji daga gare shi ko ya zama ya ji daga sahabi ko ya zama ya ji daga tabi'i dan uwansa rashin wannan tabbas din shi yasa hadisin ya zama mursal shi yasa hadisin ya zama ba maqbul ba mun gane sai ce fa sa'id ibn musayyab tabi'iyyun kabir sa'id ibn musayyib tabi'i ne babba rawa hadha al-hadith an an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidun an yadhkura al-wasita bainahu wa bain an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan hadisin ko ya ruwaici wannan hadisin daga annabi ba tare da ya ambaci wasida ba ba tare da ya ambaci wasida da take tsakaninsa da manzon Allah ya share wani ko wasu da suke tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقد أقص فقد أسقط من إسناد هذا الحديث آخره وهو من بعد التابع حقيقة ابن المسيب يا جيفر daga isnadin wannan hadisin a can ƙarshen isnadin shi yasa ya zama mursalai daman shi hadisi mursal shi ne wanda yake kalubalantar hadisi mu'allaq shi hadisi mu'allaq wanda aka share daga ƙasa shi kuma mursal wanda aka share daga can sama an gane ko can sama wajen da manzon Allah yake idan can ne aka samu an share wani sai zama mursal idan kuma daga nan ƙasa ne aka share sai zama hadisi mu'allaq wanda muka yi bayani a karatun da ya wuce shi yasa yace faqad asqata min isnadi hadha alhadisi akhirahu ya jefar da karshen sa wa huwa man ba'da tabi shine wanda ya biyo bayan tabi'i domin sa ilmu musayyib ibn al-musayyib din tabi'i ne to wanda suka biyo bayan sa duka ya share su sai ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane yace wa aqallu hadha وأقل هذا السقط أن يكون قد سقط الصحابي to mafi karancin wannan jefarwan ya kasance wanda aka jefar ɗin sahabi ne mafi karanci ya zama wanda aka share daga cikin isnadin sahabin manzon Allah ne wannan shine mafi karanci wa yuhtamalu an yakuna qad saqata ma'ahu ghayru kuma zai yi ya zama an share wani tare da sahabi an share wani tare da sahabi ka tabi'in masalan kamar a share wani tabi'i tare da sahabin alal misali zai iya yiwa to wannan ihtimalin shi ya janyo shi khabar din ya zama ya zama mardud wannan ihtimalin sai da shi sa irin bin musayyib malamai sun bibiyi marasil dinsa sun bibiyi marasil dinsa sun tabbatar da cewa baya irsalin hadisi sai daga abin nan sai daga sai daga sahabi duk sun bi marasil dinsa baya irsali sai daga sahabin manzo Allah duk wanda kaga ya share to sahabi ne ma'ana an bibi duk wani mursal nashi aka bibiya aka bi diddigin su aka tabbatar da duk wani hadisi idan yayi irsalin sa sai aga wannan da ya share sahabi ne shi yasa malamai suke kawo mursal na ibn al-musayyib ba tare da wani damuwa ba sai su kawo shi kai tsaye saboda bincike ya nuna duk sa'id ibn al-musayyib idan yayi irsalin hadisi to wanda ya share din nan sahabi ne mun fahimta to shi yasa ake karban marasil dinsa na hudu al-mursal inda al-fuqaha wal usuliyin hadisi mursal a wajen malaman fiqhu da malaman usul yace ma zakartuhu min surati al-mursali huwa al-mursal inda al-muhaddisi a ce abinda na ambata dinnan na daga surar mursal shine mursal a wajen malaman hadisi shi yasa a can ma da ya kawo sai ya ce inda muhaddisi ya ce wa hazihi surat wa hazihi wa hazihi suratul mursali inda muhaddisi can baya a gaba ta biyu to shine na yake maimaita maka ma zakartuhu min suratul mursali huwa al mursalu inda muhaddisi abinda na baka labari din nan na suran hadisi mursal to wannan mursal a wajen malaman hadisi kenan أما المرسل عند الفقهاء والأصوليين فأعم من ذلك أما حديثي مرسل أو جمع لمن فقه لما لمن أصول شيا في ونن فادي فعندهم أن كل منقطع مرسل أو جمع لمن فقه لما لمن أصول دك وني حديثي منقطع مرسل da zana ɗan yi ishara ga wannan magana da zana ɗan yi ishara in muku manta ba فإنهم أن كل منقطع مرسل duk wani hadisi munqati to mursal in dai isnadin sa ya tsinke saboda abinda ta'arifin sa a lugha yake nuna wa kenan ba haka muka yi ta'arifin saboda muka zo huwa ismu maf'ulin min arsala bi ma'ana atlaqa fa ka'anna al-mursila atlaqa al-isnada wa lam yuqayyidhu bi rawin ma'ruf can wajen ta'arif na lugha to anan na dan tsaya na yi karin bayan shi yasa a wajen fuqaha'u da usuliyin suke ganin mursal shine duk wanda ba ambaci ba kayyade shi da da wani rawi ba to ya zama mursal kenan su a wajen su hadisi mu'allaq munqati mu'dal wadi duka wannan mursal ne a wajen su mun fahimta da haka yace fa indahum anna kulla munqati'in mursal ala ayyi wajhin kana qita'u ta kowace fuska ne aka samu in ta sama ne ko ta ƙasa ko ta tsakiya duka su dai suna kiransa mursal ya ce wa haza mazhabul khatib aidan wannan shi ma mazhaba ce ta khatib al-baghdadi shi ma wannan shi ne ra'ayinsa in kaga ya ce mursal to yana nufin irin wannan kiran ko ina aka samu in sanad a wajen khatib da sauran malaman fiqhu da usul to suna kiran wannan hadisin a matsayin mursal kenan idan wani malami ya irsalin hadisi sai ka duba ka ga wane ne malamin fikihu ne ko da cikin malaman usul ko kuma abin nan ko kuma al-khatib ne to in shine sai ka duba ka gani to wani mursal a ciki mu'dal ko kuma munqati ko mu'allaq ko wani abu irin wannan kenan sai ka tabbatar da wanne ne a ciki dan su mursal a wajen su ma'anarsa tana da fadi fiye da wannan da muke karantawa خامسا نبير حكمه حكم حديث مرسل المرسل في الأصل ضعيف مردود شي حديث مرسل أصل حديث ضعيف مردود وانا باء كربانسا شي يسا أكا كاوش أتجن وانا مبحثين خبر مردود ده هكا حديث مرسل أصل ضعيف مردود لفقده شرطا من شروط المقبول saboda ya rasa wani sharaɗi daga cikin sharuɗan hadisi karɓaɓɓe wa huwa tisalu sanad wanda shi da saduwar sanadi can baya mance ai mattasal isnaduhu dole ya zama isnadinsa ya sadu to shi kuma wannan an rasa wannan walil jahali bi halin rawi al-mahzuf sannan kuma saboda jahilta da aka yi game da halin rawin da aka share wane ne kuma ya halinsa yake an jahilci wannan an jahilci wannan ka yan an karba to ta iwa ya zama rawin ba karbabbe ba ne to shi yasa sai a ƙi karba gaba ɗaya saboda ihtiyati ka aiwa manzan Allah su salama ƙarya lihtimali an yakuna al-mahzufa ghayra sahabi saboda yiwuwar ya kasance wanda aka share din ba sahabi bane inda muna da tabbacin cewa sahabi ne ba mu da fargaba sahabbai dukkanin su adalai ne amma rashin wannan tabbas din to yasa dole sai mun dole sai an bincika ba za a karɓe shi ba yana nan a matsayin sa na da'ifi sai an san wane ne wannan wanda aka share dan mai yiwa ba sahabi bane wa fi hadhihi al-hal yahtamilu an yakuna da'ifan to a irin wannan halin a irin wannan halin zai iya kasancewa zai iya ihtimali zai iya daukar wata fuska ta kasancewa mai rauni na farko an samu isnadin bai sadu ba an share wani wanda aka share din nan mun jahilci wane ne kuma a koyuwar ya zama ba sahabi ba ne to irin wannan halin ya tamilu an yakuna da'ifan zai yi wa mai wannan da aka share din mai rauni ne shi ma kuma hadisin kaga ya zama mai rauni kenan sai ce lakin ulama min al-muhaddisin wa ghairihim sai dai malamai daga cikin malaman hadisi da wasu wanda ba na hadisi ba ikhtalafu fi hukm al-mursali wal ihtijaj bihi sun yi saɓani a wajen hukuncin hadisi mursal da kuma kafa hujja da shi sun yi saɓani li'anna hazan nau'a min al-inqita yakhtalifu an ayyi an ayyi inqita'in akhar fi sanad domin irin wannan nau'i na inqita'i sanadi ya yanke yakhtalifu an ayyi inqita'in akhar yakan bambanta da kowane irin tsinkewar sanadi wanda ba wannan ba fi sanad a cikin isnadin hadisi irin wannan tsinkewar ta bambanta da kowace iri li'anna saqita minhu ghaliban ma yakunu sahabiyan domin li'anna saqita minhu domin wanda aka share daga irin wannan galibi irin wannan irin wannan inqita'in to wanda ake sharewa daga ciki ghaliban a mafi yawan lokuta ma yakunu sahabiyan yakan kasance sahabi ne yawanci in har kaga an yi irsalin hadisi to galibi wanda aka share din yakan kasance sahabi ne kun fahimta wa sahabatu kulluhum kulluhum udulun su kuma sahabbai dukkanin su adalai ne la tadurru adamu ma'rifatihim rashin sanin wane ne rashin sanin wane ne sahabin da aka share wannan bai cutarwa saboda an san koma wane ne to adali ne shi yasa daga cikin nau'ukan hadisi da'ifi mursal shine mafi karfi daga cikin nau'ukan hadisi da'ifi kamar yadda hadisi abin nan maudu'i shine mafi rauni to haka hadisi mursal shine mafi karfi a cikin hadisi da'ifi da'ifi ne amma shine mafi karfin da'ifi an fahimta saboda galibin wanda ake sharewa dinnan sahabi ne galibi ana samun wanda ba sahabi ba amma wannan nadiran ne sai ce wa mujmalu aqwalil ulama fil mursali salasatu aqwal ya ce wato idan ka dunkule maganganun malamai da suka yi bayani akan hadisi mursal za ka samu maganganu ne guda uku in ka dunkule an yi maganganu da yawa to amma wata magana tana iya shiga wata wata tana iya shiga wata to kana iya dunkule su idan ka dunkule su to za su kasu gida nawa gida uku salasatu aqwal hiya wanda su ne alif da'ifun mardudun maganan farko ta malamai su da wanda suka ce hadisi mursal hadisi ne da'ifi kuma wanda za a mayar da shi abin mayarwa ne ba za a karbe shi ba wannan inda jamhurin muhaddisina wa kasirin min ashabil usul wal fuqaha wannan haka abin yake a wajen jamhurin malaman hadisi da kuma da yawa daga cikin malaman usul da kuma fuqaha malaman fiqh wa hujjatu haula huwa al-jahl bi halin rawi al-mahzuf hujjar wa'annan shine jahilci jahilci da aka samu game da halin marwaicin da aka share an jahilci wane ne kuma an jahilci halinsa tunda ko ba a san halinsa ba ba za a karbi hadisin ba lihtimali an yakuna ghayra sahabi domin akwai yiwuwar ya kasance ba sahabi bane akwai yiwuwar ya kasance ba sahabi bane to wannan ihtimalin shi yasa suka ce to hadisi a khabar mursal da'ifun ne mardud mai rauni ne kuma abin mayarwa ne da ka da an ce hadisi mursal ne su ba sa hujja da shi kawai shikenan ajje shi gefe wannan da'ifi ne ba magana ta biyu sahihun yuhtajju bihi su ne wanda suka ce hadisi mursal hadisi ne sahihi kuma ana kafa hujja da shi wannan inda al'aimati thalasa wannan a wajen a'imma guda ukun nan abi hanifa wa malik wa ahmad fil mashhuri anhu wa ta'ifatin min ulama wannan a wajen a'imma as-salasa dinnan abi hanifa da malik ibn anas da kuma imamu ahmad bin hanbal fil mashhuri anhu a magana mafi shahara daga gare shi yana da wani ra'ayi wanda ba wannan ba amma wannan shine mafi shahara wa ta'ifatin min ulama da wata tawaga daga cikin malamai su sun tafi akan hadisi mursal sahihun yuhtajju bihi ingantacce ne ana hujja da shi amma bi sharti an yakuna al-mursalu an yakuna al-mursilu kusa kasara wajen sinin din bi sharti an yakuna al-mursilu siqatan wala yarsilu illa an siqa da sharadi ya kasance wanda ya irsalin hadisin siqa ne amintacce ne wala yarsilu baya yin irsalin hadisi illa an siqa sai daga amintacce irinsa suka ce da wannan sharadin wa hujjatuhum anna tabi'iyya siqa to hujjar su da suka ce karbabbe ne sahihi ne suka ce tabi'i amintacce ne anna tabi'iyya siqatun tabi'i siqa ne amintacce ne da haka la yastahillu an yaqula da haka ba zai yi ba ya abin nan ya halatta ya halatta cewa ƙalar su da salama annabi sallallahu ya ce illa iza sami'ahu min siqa sai fa idan ya san ya ji maganan ne daga amintacce Allah ya stahilu ai la yudduhu la yudduhu halalan ba zai mayar da wannan abin ya zama halal ba menene an ya kula shine ya ce ai halal ne ya ce manzon Allah ya ce ya dauke shi a matsayin ya halatta ya ce manzon Allah ya ce ba tare da ya ji shi daga amintacce ba ba zai da ya halatta ma kansa wannan ba da haka in har ya ce manzan Allah ya ce to ba zai faɗi haka ba illa iza sami'ahu min fiqa sai idan ya ji wannan magana daga amintacce to tunda shi ma amintacce ne to ba zai yadda ya ce manzan Allah ya ce ba sai idan ya san in ya san ya ji magana daga amintacce dan uwansa da wannan hujjar suka ce dan haka hadisi mursal sahihun ne yuhtaju bihi jim na uku qabuluhu bi shurutin akwai wanda suka ce ana karban hadisi mursal amma da sharuɗa ba kamar yadda malaman farko suka ce ba a karɓa kwata-kwata ba ba kuma kamar yadda na biyu suka ce ana karɓa kai tsaye ba kun gane shi ce ana karɓa amma tare da wasu sharuɗa ai ya sihu bi shurutin yana inganta a karɓe shi da wasu sharuɗa wa haza inda shafi'i to wannan a wajen imamu shafi'i ne wa ba'di ahli ilmi da wani sashi na malaman ilimi wa hadhihi shurutu arba'a wa'annan sharuɗan guda hudu ne sharuɗan da suka sa sharuɗa ne guda hudu salasatun firrawil mursil guda uku a wajen marwaici wanda ya irsalin hadisa wa wahidun fil hadisil mursal shanan sharaɗi guda ɗaya a wajen hadisi mursal ku rika kiyaye babu wasali in kun zo karanta sai kun rika gane ismul fa'il da ismul maf'ul mursil mursal mursil shine mutumin da ya irsali mursal hadisin da aka yi irsali barka bambancewa da aka ce salasatun fil rawil mursili wa wahidun fil hadisil mursali sharuɗa guda uku a wajen rawi wanda ya irsali sharaɗi guda ɗaya a cikin hadisin da aka yi irsali ya ce wa ilaika hazihi shurut to karɓi ga sharuɗan nan awwalan na farko an yakuna al-mursilu min kibari tabi'in ya zama wanda ya irsalin hadisin yana daga cikin manyan tabi'ai ba cikin ƙananan tabi'ai ba an gane ko thaniyan na biyu wa iza samma man arsala anhu samma siqa idan har aka tambaye shi aka ce wai daga wajen wa ka ji wannan hadisin da kai irsali to za a je ya ambaci wani amintaccen mutum haka abin yake a koyaushe in yayi irsali da za a zo a tambaye shi wannan hadisin da ka sake shi baka gaya mana a wajen wa ka ji ba wai da Allah a wajen wa ka ji in zai faɗi wanda ya ji a wajensa zai faɗi amintacce ko ya faɗi sahabi ko ya faɗi amintaccen mutum kenan nan an san cewa yana da adala sai an yarda da adalansa kenan kun gane thalisan na uku idza sharakahu al-huffaz al-ma'munun lam yukhalifu idan an samu huffaz mutane masu harda masu kiyaye al'amurra amintattu suka yi tarayya da shi a wajen ruwayar wannan habar din ba sa saba masa wannan ya nuna cewa yana kiyayewa da kyau abinda duk zai ruwaito yana kiyaye shi da kyau abinda duk ya faɗa bai saba wa wasu da suka ruwaito irin wannan abin da ya ruwaito da za a ga ruwayansa ta yi daidai da tasu ma'ana wannan abin da shi kuma yake nuna wa yana da dabut yana da cikakkiyar kiyayewa baya ba a samun shi da kuskure ko galibi ba a samun sa da kuskure in ya faɗi abu to ko da an samu wasu hufaz sun yi tarayya da shi wajen irin wannan ruwayar za a game ba su saba masa ba ba su saba masa ba wanda shine sharadi na uku a tattare da mai al-mursil wanda ya irsali na hudu wanda shine kuma zai kasance a cikin alhadisil mursal shine an yurwa ko ya ce wa an yandamma ila hadhihi shurut wa an yandamma ila hadhihi shuruti salasati wahidun mimma yali to za mu raba ko za mu tattara za mu hada zuwa ga waɗannan sharuɗa guda uku wani sharaɗi guda ɗaya ko kuma wa yanzama ila hadhihi shurut as-salasa wahid eh to zamu zamu raba ko zamu hada indimam shine ka hada wani abu ya shiga cikin wasu abun nan ka tattara su wuri daya to zuwa ga wa'annan sharuɗa guda uku da muka ambata zamu hada wa'annan sharuɗa da wannan sharadi guda daya min mayeli daga abin da zai zo gashi nan shine an yurwal hadisu min wajhin akhar musnada an yurwal hadisu من وجه آخر مسند يضم حديثا أروي توشي تو تفسك تدبا كما أروي توشي مسند أنقاله لا أي إرسالي سأسمى كما تشور وجه أروي توشي كما مرسل بأجا تا أنكا وشي دا إسناد wannan shi kuma sai wancan ya kara ma wannan karfi sai zama hasanun da gairi tunda wannan an yi irsalin sa kaga wancan sai ya zo ya taimaka masa ba an yurwa min washin akhar mursalan ya zama an ruwaito shi ta wata fuska daban shi ma kuma dai mursal kenan shi ma dai ya samu kwarin gwiwa arsalahu man akhadha al-ilma an ghairi rijal al-mursal al-awwal wanda ya irsalin sa shine wanda ya karbi ilimi daga wajen mazajen da ba na hadisi mursal na farko ba ya zama an samu wani isnadi daban wanda ba wannan ba shi ma kuma a cikin wancan isnadin kuma ya zama an ruwaito shi mursal sai jim sai jim an yi wafiƙa ƙaula sahabi ya zama maganar ta dace da maganar wani sahabi mana a samu wani hadisi mawquf wanda ya tsaya daga kan sahabi ya dace da wannan hadisi mursalla samu wani sahabi ya faɗi irin wannan magana hadisi ne mawquf wanda sahabi ya faɗe shi kuma ya dace da wannan maganar da wannan hadisi mursal dal na hudu an yufta أن يفتي كو أو أو كو أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم ko kuma ya zama da yawa daga cikin malaman ilimi sun yi fatawa da abin da hadisi yake karantarwa da yawa daga cikin malamai na ilimi sun yi fatawa da manufar hadisa da abin da yake karantarwa ya nuna cewa hadisin karɓaɓɓe ne sananne ne a wajen malamai ya ce ka duba onzur ar-risala li shafi'i shafi na 461 to wannan sharuɗan guda hudu su ake bukata sai a hada su sai ya zama an cikanke sharaɗi na hudu tare da waɗancan guda uku فإذا تحققت هذه الشروط إذا وإن شروطنا سكتبتا تبين صحة مخرج المرسل وما أضده وما أضد وما أضده yace idan wa'annan sharuɗa suka cika to sai wato ingancin mafitar hadisin mursal sai ta bayyana wato inda aka fitar da shi sai ingancin sai ya bayyana wa ma a da wanda ya zo ya kara masa karfi an gane sai zama duka kenan da shi hadisin wannan din mursal din yanzu ya samu mai wato makaraj dinsa ya zama ya inganta ta bayyana sihhatu makaraj mursal sai zama makaraj dinsa mafitarsa daga inda hadisin ya fito mafita ce ingantacciya kun fahimta daga inda aka samo shi an samo shi ne daga guri daga mafita ingantacciya ko daga bakin wani sahabi ko wanda bakin wani abin nan tabi'i ko sahabi ya zama mafita ce makaraj ne a sahih makaraj ne wanda yake ingantacce wa ma adadahu da kuma wancan da ya zo ya kara masa karfi to da ya ce dole sai an samu wanda zai kara masa karfi wanda zai kara masa karfin nan ko ya zama hadisi ne musnad ko kuma ya zama hadisi ne mursal irinsa wanda aka rawaito shi da wani isnadi daban ko kuma ya kasance mai mawqufi ne kun fahimta maganan wani sahabi ce sai ta ƙara ma wannan maganan tabi'in ƙarfi kun fahimta tabi'i ya yi irsalin sa bai faɗi sahabi sai a ji wani sahabin ya faɗi irinsa to mai yiwa ma daga wannan sahabin ya ji ko da bi irin wannan to sai zama kenan duka mafitar da shi wannan hadisin mursal da wanda ya zo ya ƙara masa ƙarfi shine ma adadahu duka mafitar su sai ta zama ta inganta wa annahuma sahihain duka biyun sai su zama sun inganta law aradahuma sahihun min tariqin wahidin inda za a samu wani hadisi sahihi ya zo ya ci karo da su wanda shi hanyarsa guda ɗaya ce lak wani hadisi wanda ya zo ta hanya ɗaya amma kuma ingantacci ya zo ya ci karo da su rajahnahuma alaihi bi ta'addudi turuq to za mu rinjayar da su a kansa saboda su hanyoyinsu sun kididdigu shi wannan ya zama yana da kididdigagun hanyoyi wannan kuma hanyarsa ɗaya ce sai mu rinjayar da su akan wancan hadisin sahihi da zai zo ya ci karo da su idza ta'azzara al-jam'u bainahuma amma idan ba za mu iya hada su ba amma in za mu iya haɗa su sai mu haɗa su mun yi bayani a can bayan da ake haɗawa to in zai yi mu haɗa su sai mu haɗa in ba zai yi ba to sai mu rinja da wa'annan wanda suka zo ta hanyoyi biyu ko sama da haka akan wannan wanda ya zo ta hanya guda ɗaya na shida mursalus sahabi hadisi mursal wanda yake mursal ne na sahabi mursal na sahabi ba na tabi'i ba wanda muka ambata mursalut tabi'i ne wanda ko mursalus sahabi huwa ma akhbara bihi sahabi shine hadisin da sahabi ya bada labari da shi an qawli rasulullah sallallahu alaihi wasallam au fi'lihi ya faɗi maganar manzan Allah ko aikin manzan Allah walam yasma'ahu amma bai ji daga annabi ba shi sahabin aw yushahiduhu ko kuma bai wato bai halarci lokacin da annabi ya faɗi maganar ba in ma li sigari sinnihi ko dai saboda ƙananan shekarunsa aw ta'khiri islamihi ko kuma saboda jinkirin musuluntarsa bai musulunta bai musulunta ba sai karshe karshe aw ghiyabihi ko kuma lokacin da abin ya faru baya nan yana wani waje to wa min hadha an-naw ahadith ahadith kaseera li sighari sahaba to daga irin wannan nau'in akwai hadisai da yawa da aka same su daga kananan sahabbai kabni abbasin kamar abdullahi dan abbas wa ibn zubair urwa ibn zubair wa ghairihi ma da sauransu sahabbai ne amma suna yara wanda manzo Allah ya bar duniya an gane ko ko kuma ya zama abin ya faru lokacin kana yaro kamar Aisha da ta bada labarin bada'ul wahyi yanda wahayi ya fara wa manzo Allah lokacin tana karama sosai ko da hakan ta faru ko tana karama kuma ba haife ta ba a lokacin ba amma haife ta ba lokacin da wahayi ya faruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ta rawaito hadisin a kitabu badil wahi to kaga wannan ko ya zama annabi ya gaya mata ko ya zama taji daga wani sahabi ne ina fatan fahimta to ana samun duka irin wannan sai ya zama mursal ko irin su Abi Huraira da suka musulunta daga daga baya da sauran ire-iren su sai su yi ta karban hadisai daga wajen wasu sahabbai to in sun tashi ruwaya ba sai sun ce sahabi wani ya ce ba kai tsaye sai su ce annabi ya ce to wannan duka yana zama mursalus sahabi kun fahimta to sadis sabi na bakwai hukumu mursalis sahabi hukumu mursalis sahabi mai hukuncin mursal na sahabi yace as-sahihul mashhur alladhi qata bihi al-jumhur magana mafi inganci mafi shahara wadda jumhur suka yanke suka yanke suka yanke game da ita annahu sahihun muhtajun bihi hadisi mursal mursalu sahabi hadisi ne sahihi wanda ake kafa hujja da shi li'anna ruwayat as-sahaba li'anna ruwayat as-sahabati an at-tabi'in nadira domin ruwayar sahabban manzon Allah daga tabi'ai tayi tayi kadan kwarai wa idza rawu anhum bayyanuha idan kuma suka yi ruwaya wa idza rawu anhum idan suka yi ruwaya daga tabi'ai to bayyanuha suna bayyanawa idan sahabi yayi ruwaya daga tabi'i to yana bayyanawa mun fahimta ce wannan ruwaya daga tabi'i wa da najita shi sahabi ne amma bai ji daga annabi ba sai ya ji daga tabi'i ko bai ji daga wani sahabi ba sai ya ji daga tabi'i to suna bayyanawa fa idza lam yubayyinu to idan basu bayyana ba wa qalu suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce fal aslu annahum sami'uha sami'uha min sahabiyin akhar to abin da zai zamo shine asali shine sun ji wannan ruwayar ne daga sahabi dan uwansu domin in sun ji daga wanda ba sahabi ba suna bayyanawa in ko ba su bayyana ba suka yi shiru sai a koma asali ma'ana sun ji daga wa daga sahabi dan uwansu an gane ko to wa hasfu sahabi la yudur to dan an share sahabi wannan bai cutarwa kama taqaddama kaman da ya gabata saboda duka sahabbai adalai ne wa qila wasu suka ce inna mursal sahabi ka mursali ghairihi fil hukm suka ce mursal na sahabi kamar mursal ne na wanda ba sahabi ba a wajen hukunci suka ce duka ɗaya ne ya ce wa hadal qawlu da'ifun mardud amma wannan magana magana ce mai rauni abin mayarwa waccan dai ita ce mafi inganci mursal na sahabi karbabbe ne ko da bai faɗi a wajen waye ji ba dan in ya ji a wajen tabi'i to sai ya bayyana thaminan na takwas na ƙarshe asharul musannafat fihi mafi shaharar littattafan da aka wallafa a wajen bayanin hadisi mursal alif al-marasilu li abi daud akwai littafin al-marasil na abi daud ba al-marasil libin abi hatim akwai almarasil na ibn abi hatim jim ko ha akwai jami'ut tahsil li ahkamil marasil na menene lil ala'i na imamul ala'i yace ka duba ar-risalat al-mustatrifa shafi na 85 zuwa shafi na 86 shi kuma al-ala'i shine al-hafiz al-muhaqqiq salahuddin abu sa'id khalil bini menene dima kikaldi ko ya zama kikaldi ko kaikaldi na fi gamsuwa da kikaldi din nan dai al'ala'i wuli da bi dimashq ya haife shi a dimashq a shekara ta 694 kuma wutufiya ya rasu a filkudus ya rasu a kudus a shekara ta 761 to bai hakuri mun bi gabobin na karshe a gurguje saboda lokaci ne ya matse kuma ga malance yana jira to akwai wuraren da ya kamata a zo da karin bayani amma sai mu wadatu da wannan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh